إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidil Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Kitabut Tauhid a majalisin mu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna 23 ga watan jimadar akhira hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara mai dadiya domin mai sank wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafin mai albarka za mu tashi a babu tafsiri tauhidi wa shahadati allah ilaha illallah babi wanda yake fassara muna tauhidi da kuma ma'anan shahadati Allah ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala malan ya bude wannan babin da fadin Allah madaukaki ulaiikal ladina yad'una wa'annan da suke bauta ma yabtaguna ila rabbihimul wasila su karan kansu ma suna neman kusanci zuwa ga Allah ayyuhum aqrab to wani ne zai kusantar da mai suna zai kusantar da ɗaya daga cikinsu ma'ana abinda wannan ayat take nufi shine zargin masu bautar gumaka ne Allah yake cewa gumakan nan da kuke bauta ma su kansu tunda gumaka asali wasu mutane ne mutanen kirki da suka yi abun kirki sai a yi gumkin su ana bauta musu to shine Allah yake cewa su ma gumakan nan da kuke bauta ma su ma suna neman abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah to ku kuma kuna neman kusanci gare shi su ma suna nema waze ma wani kenan in hutsari banza ne ka za ta yi magani ko in kura na maganin zawo ta yi makanta kenan su makansu mabukata ne balantana har ami a yi bukata zuwa gare su Allah ya ce wa kaulihi da kuma faɗinsa wa ifkala ibrahimu li abihi kuma a yayin da annabi ibrahim ya ce ma ma'aifinsa wa kaumihi da mutanensa innani bara'un lalle ni na barranta mimma ta'buduna daga abin da kuke bauta ma illalladi fatarani sai dai wanda ya kage halitta ta wannan ayar kawai in ka gane mata ka gane la ilaha illallah ba zan bauta ma ni na baranta daga dukkanin abin da kuke bauta ma la ilaha sai dai wanda ya halicce ni illallahu ana gane ko wa qaulihi da kuma fadin sa ittakhadhu ahbarahum kuma surruki ahbarahum su ne malumansu ma'ana su yahudawa sun riƙe malumansu wa ruhbanahum da kuma masu yawan bautarsu arbabin min dunillah abubuwan bauta koma bayan Allah a yahudanci da nasaranci akwai nau'in mutane guda biyu wanda su ne jagororin addini malumai da masu lazimtar wuraren ibada kun san akwai malumai su ne fastoci ko sannan akwai nishar wanda su kuma su ne suke zama a coci ko da yaushe to su ne jagororin addini su wa'ancan bangaren ilimi su kuma wa'ancan bangaren in kana so a maka wa'azi a huda maka duniya daga cikin rai ana gane da kyau ko to su ne kenan su ne ruhban da kuma ahbar wa qawlihi da kuma fadin sa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi kuma akwai daga cikin mutane wanda suke riƙon koma bayan Allah an dadan abubuwan bauta yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar son Allah suna son wannan abubuwan kamar yadda ake son Allah madaukakin sarki wa fi sahihi yazo a cikin bukhari da an ce as-sahih a istilahi na malaman hadisi ana nuhin sahihul bukhari da an ce as-sahihaini ana nuhin bukhari da muslim ya zo a bukhari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah annahu qala lalle shi ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafurce ma abinda ake bauta ma kuma bayan Allah haruma maluhu to dukiyarsa ta haramta wa damuhu da kuma jininsa wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla kuma hisabinsa yana ga Allah mabuwayi madaukaki ma'ana dai da mutum ya shiga musulunci to haramun ne a ci dukiyarsa haramun ne kuma a zub da jininsa in ba da haƙƙi ba na musulunci bani yace wa sharhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab sharhin wannan tarjamar ma'ana sharhin wannan abubuwan da muka kawo su kai tsaye zai zuwa nan gaba fihi akbarul masail kuma a ciki akwai mafi girman mas'aloli wa ahammuha kuma mafi mahimmancinta wa huwa shine tafsirut tauhidi fassaran tauhidi wa tafsiru shahada da kuma fassaran shahadatu alla ilaha illallah wa bayyanahuma bi umurin wadiha kuma a wa'annan ayoyin da muka kawo da hadisan sun bayyana su da al'amurra masu zuwa wa minha daga ciki ayatul isra'i aya da muka kawo ta suratul isra'i bayyana fi harradda alal mushrikina a nan Allah ya bayyana raddi akan mushrikai alladina yad'una as-salihina wanda suke roƙon suke bautar mutanen kirki fa fihi ma bayanu anna hadha huwa ash-shirkul akbar a cikin wannan akwai bayanin cewa lalle wannan shine shirka mai girma kenan da mutanen kirki ka bauta ma kayan shirka mai girma balantana wanda zai rika bautar dan maraki balantana wanda zai rika bautan me yake da suna a wani gumki ko wani icce ko abin da ya kama da haka wa minha daga ciki ayatu bara'a ayar da muka gani ta suratu bara'a bayyana fiha anna ahlal kitabi ya bayyana a ciki a Allah madaukin sarki ya bayyana a ciki cewa ahlul kitabi yahudawa da nasaru ittakhadhu ahbarahum sun roki a malumansu wa ruhbanahum da kuma masu bautarsu arbaban min dunillah abubuwan bauta kuma bayan Allah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an bi an ya'budu ilahan wahidan ya bayyana cewa ba umurce su da komai ba su sai dai su bauta ba abun bauta guda shine Allah ma anna tafsira alladhi la ishkala fihi tare da kuma cewa fassarar da ke da kai a ciki wadda babu tantama babu kokonto akan ta fihi ta'atul ulama'i wal ubadi a ciki akwai bayanin halaccin yin biyayya ga malumai da kuma masu bauta mutanen kirki fi ghairil ma'asiya amma ba a cikin sabo ba la du'a'uhum iyyahum ba wai roƙon su ko kuma bautar su ma'ana malam yace wannan ayar har yanzu a cikin ta akwai nuni akan cewa malumai ana musu biyayya mutanen kirki su ma ana musu biyayya amma biyayyar su ta takaita ne ga abun da ba na sabon Allah ba duk malamin da zai umurtar ka da sabon Allah to ko gemen sai na jan ƙasa ba za ka yi aiki da wannan ba ko shi a shugaban malaman duniya ba za ka yi aiki da wannan ba domin la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq ba amma kowa biyayya a cikin sabon Allah madaukakin sarki malami ne ka zo roƙon addu'a wurin shi yace maka sai ka kawo dan zakara a yanka to wannan in ma ka san tauhidi ka san ba malami ba ne mine ne ha boka ne ko wannan shi ne kenan babu sharaɗi a ce mutum wani zai maka addu'a ce sai ka kawo ɗan zakara mai wankan tattar watsa ko ko mai launin wake-wake ana ganin da ke ko duka wannan alama ce ta ba malamin allah ba in ka kawo wannan ka yi laihi kana yake suna in ma ka sani ka yi shirka in ma ka sani da gangan kai kana ma'irita daga musulunci don ba amma kowa yanka in bawa ba in ba Allah maɗaukakin sarki ba a takaice dai wannan nuni ne akan cewa ana ma malamai biyayya a cikin abin da yake ba mi ba ba sabon Allah ba shi ne wani mai hikima yake cewa wa hal afsada dina illa muluku wa hal afsada dina illa muluku wa akhbaru su'in wa ruhbanuha yace waye waye bata addini in ba shugabanni ba da lalatattun malumai wannan sune su biyu wanda suke bata addini shugabanni da me da lalatattun malumai dama shugaba in ya gyaru to ba karamin alkhairi ba ne malami ma haka in ya lalace to ba karamin sharri ba ne ya fi kowa sharri a ce malami ya lalace to ya yi hatsari akan jahili lalatacce don saboda shi za ku yi tabin shi kuna tsammanin allah kuke bi ana gane da ke ko amma shi wannan lalatacce da ka bi shi ka san kai ma ba ba bisa kan hanya ta kwarai take ba wannan shine hatsarin lalacewar malami idan malami ya lalace to ba karamin banna bace Allah ka raba mu da lalacewa wa minha daga ciki qaulul khalil alaihi salamu lil kuffari fadin al khalil shine annabi ibrahim ga kahurai innani bara'un lalle ni na barranta mimma ta'buduna daga abin da kuke bauta ma illa alladhi fatarani sai wanda ya kage halittata fastathna min al ma'budina rabbahu sai ya cire daga cikin wayanda ake bauta ma ubangijinsa ma'ana ba zan bauta ma kowa ba sai dai wa sai dai Allah kenan shine ma'ana istithna ma'ana ya cire Allah madaukakin sarki wa zakara subhanahu anna hadhihi albara'ata kuma Allah mai tsarki ya bayyana cewa ya bayyana wannan barrantar da Annabi Ibrahim yayi ga abun bautar mutanansa wa hadhihi almuwalat da kuma jibintar da kanshi da ya zuwa ga Allah hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah shine fassara la ilaha illallah fa qala daga baya sai ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan sai annabi Ibrahim ya sa wannan kalimata la ilaha illallah ta kasance kalima wanzazza fi aqibihi a bayansa la'allahum yarji'un don su komo ma wannan kalimar su yi aiki da ita wa min hayana daga ciki ayatul baqara ayar da muka karanta ta suratul baqara fil kuffari alladhina qala Allah fihim dangane da kafirai wanda Allah ya ce akan su wama hum bi kharijin minan nar kuma su ba za su huta ba daga wuta zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah sai ya ambata dalilin da yasa za su dawama a cikin wuta ba za su huta ba kasancewar su suna son abubuwan bautan su kamar yanda ake son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima sai ce wannan ayar sai ta nuna cewa suna son Allah so mai girma ma'ana ba wai ba su son Allah ba suna son Allah matsalan shine sun hada soyayyar Allah da me da soyayyar wani ana gane da ke ko muku abuwa guda biyu ba sa zama ba sa zama aure guda soyayyar Allah da soyayyar wani Allah ba ta yiwa sai dai a yi ɗaya cikin biyu imma a so Allah ko a so me ko a so wancan kim ya ce walam yudkhilhum fil islami wannan soyayyar da suka ma Allah bata shigar da su musulunci ba dan saboda sun hada ta da son wani fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah to ina ga ma wanda yake son wani abin bauta fiye da yanda ake son Allah madaukakin sarki fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu to ba ma wannan ba ina ga wanda shi abin bauta wanda ba Allah ba shi ma kawai yake so walam yuhibba Allah bai so Allah madaukakin sarki ba kenan fa min babu aula su su hi nisan ta ko ma'ana abin da yake so nuna muna shi Allah ba a hada soyayyarsa da wani ana nufin soyayya ta daukan abu a matsayin abin bauta shi yasa yahudawa da suka riki wani da ake ce ma uzairu a matsayin abin bauta tare da suna son Allah asali ma son Allah ne yasa suke son Uzairu haka Yahudawa su ma nasaru son Allah ne yasa suke son wa Annabi Isa suka ce dan Allah ne kenan ya nuna suna son Allah ne son sani ma yasa suke mi suke bauta ma me yake da suna Annabi Isa to wannan soyayya sai ta kasance aikin banza wai kiba ga hanci ana gane da ke ko kai ta shan kalewa ga jiki amma kiba na ta girma aikin banza kenan to wannan shine kenan ma'ana in dai har zaka hada soyayyar Allah da soyayyar wani to wannan me yake suna ba sai amfane ka ba Allah madaukakin sarki soyayyar shi kada ake bari a cikin zuciya sai irin soyayya ta mutane wanda ita kuma ai ka san ka'idar ta ko soyayyar ba za ta kai ka ba kai abin da ya saba mawa Allah madaukakin sarki wannan shine ka'ida ta soyayya duk soyayyar da za ta kai ka ga saba ma Allah to wannan soyayyar kishiyar Allah ce Allah madaukin sarki ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu akwai abin da ake cewa ake cewa shirkul hawa shirka ta son zuciya ma'ana ya kasance kana hihita abinda rayuwarka take so akan abinda Allah yake ne yake so wannan shi ake ce mashirkul hawa Allah ka raba mu da shi wa minha daga cikin su qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare sa man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafurce ma abinda ake bauta ma kuma bayan Allah haruma maluhu to dukiyarsa ta haramta wa damuhu da jininsa wa hisabuhu ala Allah kuma hisabinsa yana ga Allah madaukaki wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illa Allah kuma wannan shine mafi girman abin da yake bayyana ma'anar la ilaha illa Allah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha domin Allah madaukakin sarki bai sanya furta wannan maganar ba furta la ilaha illallah kawai asiman liddami wal mali akan cewa tana tseratarwa tana tseratar da shinin mutum da dukiyarsa bal wala ma'rifata ma'anaha ma'a lafziha kai bari ma dai ko da ma ka san ma'anarta tare da lafuz tare da fadinta ba na ka fade ta kuma ka san ma'anarta shi kadai baya wadatarwa bal walal iqrar bidalika kai bari ma ko da dai ka tabbatar da haka ka tabbatar da e ba abin bauta da gaskiya sai Allah bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la kai bari ma dai ko da mutun ya kasance ba wanda yake bauta ma in ba Allah ba shi kadai bai hada sa da komai bal bari dai dukkanin wannan ba zai amfane sa ba la yahrumu maluhu wa damuhu dukiyarsa da jininsa ba za su haramta ba hatta yudifa ila dalika har sai ya ƙara akan wannan alkufra bima yu'badu min dunillah ka hurce ma dukkanin abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba ku gane wannan maganar abin da ake nufi da ita shine la ilaha illallah lafuz ta ta kawai bai amfanin bai amfanin mutum sanin ma'ananta kawai bai amfanin mutum yarda da ita kawai bai amfanin mutum har sai ya ƙara da kahurce ba dukkanin abin da ake bauta ma ba mi ba ba Allah ba da ka ce kai musulmi ne kuma kana musulunci amma baka yarda da cewa ba bautar da kiristoci suke ma jezi bata ce ba gaskiya ba ne to musuluncinka ba zai amfani ka da komai ba ana gane da kyau shi ne abin da malam ke nufi fa in shakka idan mutum ya shakka au tawakkafa ko kuma ya tsaya tsaka-tsakiya shine ake cewa at-tawakkuf abinda ake cewa at-tawakkuf shine ka tsaya baka ce ba baka kore ba kuma baka mi ba baka tabbatar ba shi ake cewa at-tawakkuf muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to wannan shine kenan lam yahrum maluhu wa damuhu dukiyarsa da jininsa ba sa haramta ma'ana wannan ba ba zai amfane sa ba fa ya laha min mas'alatin malam yace ya laha me ya kai wannan mas'alar ma a'zamaha wa ajallaha me ya kai girman ta da daukakar ta wa ya lahu min bayani wannan bayanin na musamman idan ko wannan kalmomi ne na ta'ajjub kalmomi ne na mamaki da nuna girman abu da darajarsa da tsadarsa ma audahahu me kai bayyana wannan wa hujjatin ma aqta'a halil munazir da hujja wadda take babu hujjar da take yankan wuka ga ga mai gaddama kamar ita ma'ana babu hujjar da ta hitowa karara kamar wannan ga wanda yake shayayya a takaice ne bayani in uwa abinda ake so a nuna muna musulunci dole ne ba a yin sa sai da alwala'u wal bara'u kaso mutanen kirki ka kyamaci ne mutanen banza ka tabbatar da ba wanda za a bauta ma sai Allah kuma duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kuma ka kore wannan bautar ka karyatar da ita idan ba haka ba to wannan ba zai amfane ka ba kawan munahuci ne kake Allah ya kare mu malai yace babu min ash-shirki lubsul halqati wal khayti babu mai bayani akan yana daga cikin shirka sanya alhalqa alhalka su ne kaman ‘yan warwaro haka an gane ko munduwa ana ce musu alhalka walhaiti da kuma alhaiti shine zare wanda ake damawa za ka ga akwai zaren da ake damawa ‘yan yara ana gane da kyau ko a da ko kuma a dama musu ga ƙugu ko a dama musu ga ƙafa to wannan duka alkhaiti ne wannan zare da ake ɗauka musu ɗara musu wa nahwihi ma da abin da ya kama da haka wanda ake ɗama su lirafi'il bala'i a dan ɗauke bala'i au dafi'ihi ko kuma kare bala'in kada ya zo ba san ko ana gane da kyau ba kenan sa munduwa kai tsaye ba a cewa laihi ne sai idan an sanya sa dan me a da nihin wata kariya zai ma mutum ana gane da kyau ko to bari mu zo mu shi dalilan da suka sa ya haramta wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki qul afara'aytum kace ku bani labari ma tad'una min dunillah abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah in aradani Allah bi durrin idan Allah ya so da ni wata cuta hal hunna kashifatu durri har su za su yaye wannan cutar da Allah ya so jaraba ta da ita au aradani bi rahmatin ko kuma ya so mini wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati har su za su hana wannan rahamar da Allah madaukakin sarki ya so ya jarabce ni da ita wannan shi ake cewa al-istifhamu at-tawbihi ma'ana tambaya ta nuna aibin abin da suke yi ma'ana wannan abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba in Allah ya so jarabtar ku da wata musiba sun isa su dauke muku ita in Allah ya so ya sa yayi muku wata rahama sun isa su hana wannan rahama ta same ku ba wai ana so su bada amsa bane ana gane da kyau ko a'a ana nuna aibin abin da suka yi bai kamata ku yi haka ba dan ai wanda bai isa ya kare maka bala'i ba wanda bai isa ya samu maka da wani amfani ba to bai kamata ya zamanto abun mai ba abun bauta Allah yake kul hasbi Allah ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalul mutawakkilun a gare sa ne masu dogaro masu tawakkali suke tawakkali tawakkalna ala rahmani inna wajadna an-nasra lil mutawakkilina mun dogara ga Allah mai rahama domin nasara tana ga masu dogaro ga wa masu dogaro ga Allah malai ce an imran ibn husayn an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan manzo Allah ya ga wani mutum fi yadihi halqatun min sufrin a cikin hannunsa akwai wata munduwa ta sanholama an gane ko ita ce sufur an san sanholama irin dai munduwa nan da ake yi kamar azurha amma ba azurha ba ce ne ne darma ba darma ba ce ko ha kala-kala cike falauku zarma ke ca falauku ko hausa ma suna ca kanwa azurfa yauwa tagulla ko yauwa to ita ce ita ce sufur tagulla kamar azurfa take sai dai ba azurfa ba ce na'am kina a cikinsa akwai wannan munduwar mafi yawanci ita ce ake saida mutane ana ce musu azurfa ce ko ta azurfa tsadar ke gare ta faƙala sai ce ma haɗihi ba za Allah ce masa mene ne wannan munduwar ƙala sai ce minal wahina ai munduwar kariya ce daga raunin hannu ma'ana munduwar ƙara ƙarfin hannu ce musa akwai munduwar da ake sa don miwai don ƙara ƙarfin hannu shi ne ma'anar min alwahila alwahan shi ne abdu'ufu yana abdu'ufu liyar munduwa ce ta kariyar raunin hannu ya kasance duk ƙarfin da zan ɗoka in cif da shi in yi sama da shi faƙawa sai ce in ji a ha sai mazu Allah ya ce hiddata fa inna hala ta ziduka illa wahnan domin babu abin da za ta ƙara maka in ba rauni ba ana gane da kyau ko kina sai a yi bi babu mutuwar guzuma uwa kwance ya kwance fa innaka law mutta wa hiya alayka domin da a ce zaka mutu wannan munduwar tana tana cikin hannunka ma aflahta abadan da ba zaka rabauta ba hal abada ba ta da dama shirka lahira ko ka ce gaban Allah da da shirka ai ka san babu dama rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa bihi وله أن أقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة دون دا يراتيا وتا تميمة إذا لايا fala atamma Allahu la kada Allah ya cika masa muradinsa kada Allah ya cika masa bukatarsa wa man ta'allaka wada'atan duk wanda kuma ya rataya wada'a ita ma wata nau'in laya ce da suke idan saboda kariya daga kambun ido ko kambun baka ko gubar ido daga daga ake cin mata da hausa to kaji wannan azaranci ne na sande ko to daga daddage mutum halin take fala wada Allahu la to kada Allah ya kare masa kambun bakan ma'ana dai kada Allah ya biya masa bukata samana wannan addu'a ce ta me yake da suna ta wadda take nuna munin abin da mutum yayi domin shirka ce wa fi riwayatin a cikin riwaya man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rata ya wata laya ko ya dogara da wata laya faqad ashraka to haqiqa yayi shirka ولابن أبي حاتم رواية إمام أبي حاتم أن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى ya ga wani mutum a cikin hannunsa ya akwai zare wanda suke sawa don saboda kariya daga masassara zahin jiki faƙata'ahu sai ya katse wannan zaren daga hannunsa watala kaulahu sai ya karanta faɗin Allah maɗaukaki wa ma yu'minu aktharuhum billahi da yawansu ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun face sun yi shirka da shi wannan sahabi ne ya ga wani mutum a cikin hannunsa akwai zare irin wanda ake damawa da neman kariyar rashin lahiya sai ya katse wannan zaren ya yi masa hada ya karanta wannan ayar dama Allah ya ce mutane da yawa ba sa imani da Allah shi su yi masa shirka fihi masail a cikin wannan akwai masaloli al'ula na farko at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayti tsanantawa game da sanya alhalqa ma'ana shine wannan munduwa walhaiti da kuma wannan zaren da ake dama da hannu wa nahwihi ma da abun da ya kama da haka limithli zalika wanda in an sa su ne dan mi dan wannan abubuwan ana gane da kyau ko kenan wannan me yake nunawa ba wai ba da kasa ba ya kasance mai kai shirka a sai in kasa da manuwar kariya to amma kuma akwai lokacin da zaka sawa ba da manuwar kariya ba kuma ya kasance zunubi ne laihi ne wa zai gaya wani wannan lokacin aka ce in kasa da nihin kariya shine mi shine shirka to akwai kuma lokacin da zaka sawa ba da nihin kariyar ba kuma ya kasance kana da laifi ba shirka bace amma kana da zunubi dan kyau ai inna allaha jamilun yuhibbul jamal ko Allah mai kyau ne yana son kyau a jazakun Allah khairan in mi kasa in zinariya kasa ita zinariya haramun ce namiji ya sa to bayan wannan kuma akwai wani wanda ni shi ma ne farko ya zama cikin kai a bakin kare ba laifi bane sun yashi akwai masu wannan ra'ayi amma ba magana mafi ne cikin bakin kare ba laifi bane sun yashi na shine idan kasa irin wanda mata aka san suna sawa an gane yanzu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu rajulun yalbasu lubsatal mar'a Allah ya la'anci namijin da yake sa abubuwan da mata suke sawa ba sai tufafi ba duk abin da mata aka san su suke sawa in kasa to kai zunubi kan muna wajen dan warwaro ne abin da ake sa ga hannu jazakumullahu khairan na'am an gane da kyau ko wannan shine kenan asaniya na biyu أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح كسانشيور ويكودا صحابي ne yasa wannan abun da a ce zai mutu shi kan shi ma ba zai rabauta ba sahabi huwa to ina ga wani sakayen ka mota fihi shahidun li kalami sahaba anna shirka al-asghara akbaru min al-kaba'ir a cikin wannan akwai dalili na maganar sahabbai akan cewa shirka karama ta yi babban zunubi ana gane da ko shirka karama ta yi mi ta yi babban zunubi bari in baku misali misalin wannan ya yi jini da diyarsa ta cikinsa wannan kuma ya shi wajen boka an ce ya kawo bakar kaza ya kawo yanzu daga cikinsu wani ne lahin shi girma ga idan mutane su wanda ya zina gabi alhali kuma a wajen Allah wanda ya yi wanda ya kai kaza domin shi shirka ya yi in ma wai a ce ya yi cikin bai san shirka ba tana iya hidda shi daga musulunci wannan shi ne ma ba zai hita daga musulunci ba to shi shirka laihin nan da ya yi ya yi wancan wanda wancan ya yi wannan yake nuna munin shirka ko da ku yar karama ce asalisa na uku annahu lam yu'zar bil jahala kasancewarsa ba a yi masa uzuri ba da jahilcinsa ma'ana jahilci bai sa an masa uzuri ba tunda ita shirka jahilci ba a ba da uzurin jahilci a cikinta arrabi'a na hudu annaha la tanfa'u fil ajila kasancewar shi wannan munduwar da ake damawa na neman tsari ba sa amfanarwa tun anan duniya bal tadurru bali ma dai cutarwa ma suke yi ne kaulihi domin fadin sa la taziduka illa wahnan ba ta kara maka komai in ba wahala ba a jima ba na ga wani posting a facebook an ɗauko wani wani mai ba da maganin bindiga ana gane da ke ku an ɗauko sa ga hoton shi na an ɗauka ya halba bindiga da lin testin ne zai yi wai yana nuna wa mutane in kasa maganin ba za ka yi kauni ba ya ɗama maganin ga hannu ya burma maka shi bindiga ta shiga ana gane da ke ku an ɗauko shi yanzu an yi likita da shi na to ai wannan amma ya sa aku amma ya sa da wani ya amsa da shi ke nan ko mutane da yawa za su iya amsa ya san mutane son ba za ke gare su na na jazakumullahu khair wannan tambaya tana da muhimmanci akwai wani warwaro da ake saida wanda a cikinsa akwai ni akwai ayatul kursi za mu ga mas'alan nan gaba domin mas'alar tana shiga a cikin arruka wa tama'im idan ababin da yake gaba a cikin shi zamu yi bayanin wannan irin wannan warwaro da kuma irin wannan zobe da masu masu rubutu wanda suke da rubutu suna Allah a ciki na'am inda mun take ne sai a tuna bi al-khamisa nabiyar al-inkaru bit-taghlizi ala man fa'ala mithla dhalika inkari da kuma tsananta jan kunne game da wanda ya aikata irin wannan asadisa na uku at-tasrihu bi anna man ta'allaka shay'an wukila ilayhi bayyana wa qarara da cewa dukkanin wanda ya dogara da wani abu to za a wakilta su zuwa gare sa asabi'a na uku at-tasrihu bi anna man ta'allaka tamimatan faqad ashraka bayyana wa qarara akan cewa dukkanin wanda ya rata ya laya ko ya dogara da ita to yayi shirka الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك كسنجيور سنيا وني دان وروركو كما وتمندوا don kariya daga rashin lahiya shi ma yana daga cikin wannan ma yana daga cikin shirka at-tasi'a na tara tilawatu hudhaifat al-aya dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayat karanta ayar da hudhaifa yayi ana gane cewa dalili ne akan cewa sahabbai suna ba da dalili da ayoyi allati fil akbar ayoyin da suka zo game da bayanin babban zunubi alal asghar tare da kuma cewa su abinda suke so su yi inkari shine karamin laifi kama da karabnu abbasin fi ayatul baqara kamar yadda ibnu abbas shi ma ya taba ambata haka a wata aya da ce suratul baqara me yake nihi wannan ayar da aka ce da huzaifa yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ta sabka ne akan mushrikai da suka ki karbar addini to shine sai ake mafi yawancin su dama ba sa ba sa imani da Allah sai shirka to kun ga shi kuma nan da ya kawo wannan mutunan mushriki ne ba mushriki ba ne musulmi ne amma abin da yayi da yake shirka ce shine sai ya kawo wannan aya to shine yake nuna ko da karamin laifi ne ana iya abada dalili da babban da aya da ta bayani akan babban laifi ba sako ana gane da kyau ba wannan shi ne kenan na yanzu misali kana bayanin riya kana aika kawo ayoyin da suka yi bayani akan babban laihi da suka yi bayani akan babbar shirka wannan shi ne kenan malin ya ce al'ashira na goma an na ta'alikal wada'i anil aini min dalika kasancewar ta'alikal wada ma'ana rataya wannan alwada akin ma'ana nau'in wannan layarkin anil aini don saboda kariya daga kambun baka min zalika suna daga cikin wannan irin wannan mafi yawanci yara ake dama masu an dama ma yaro dan zari haka ka tambaya wai na mene ne a ce maka a'a me yake suna na matamna ne ana gane da ke ko shi ne ai matamna kin shi ne matamna ko na ce ne ko in lokacin da yaro yake koyan tafiya shi ma ana same shi na ce ne ko na in yana zawo ko duka shi ne ai matamna eh shi ne na matamna car caji to kaji wata hausa kuma kira kiri na wanda yake hana ɗaukan ciki to yana iya shiga ciki yana shiga ciki ana gane da kyau ko zare kawai a dama zare haka a dama shi kuma dama shi ne kawai ake ga hannu ko dai cikin jiki ake daure jiki kawai ake yi ina likita akwai shi aha a to kenan dai yana cikin surkulle kenan yawwa ga likita ga likita gaban mu domin in abin da yake magani ne an sani shi wannan ba a ciya shirka ne kamar abin da za a ɗauhawa gashi kana gani ana gane da kyau ko to wannan shi ne za a ce ma shirka amma irin kamar irin abubuwan da sha ne za a yi kamar irin wanda sai an tsaga wata a sanya irin wa'annan abu su wannan an san da magani ne an tsaya ne aka haɗa shi wanda an san kowa ya haɗa zai iya yiwa amma akwai abin da ba sai wani shi ne in yayi kuma akwai abin da za a yi kace in kai ya kare su ma akwai masu sako? a'a kamar in ya kasance abin da aka sakin abu ne wanda aka yi da magani ko? akwai masu sa layan su mi? to kun gani duka wannan yana ciki eh haka subhanallah subhanallah wannan faɗakuwar tana da muhimmanci ga wanda su sauraronmu ne suke ga wani bawan Allah shi ne ma kameramankinmu ya ce yana da aboki wanda ya sani jikinsa ya tsatsaga an salaya a cikin jikinsa gina wanda shi ke nuna ashe tsagawa ma ita ba a tsira ba ko? Allah da ya sauke ki bugu ko? a wanda shi ki bugu a na'am jayo arziki wannan shi ma ainu shirka kenan shi kuma shi kin kasurin matsayaci ne ko ana gane da ke ko wannan wallahi wata ran akwai wasu abubuwa wanda in ka ga mutum yayi ma sai ka ce sai ka ce wai ina ma hankalin shi ke lokacin da ya wannan ka ji mutum na baka maganin arziki shi kuma matsayaci ala ga in hitsari ba za ne ka za ta yi magani ko in kura na maganin zawo ta yi makanta alhali shi yana baka yan kuɗin ne yake so ka bashi to ai Allah da ya sauke eh sai aka yi gobara a ɗaki ko a cikin ɗakin kayayyaki da suka cinye shi shi akwai asirin da shi tunani ke ya aka yi wata cinye shi to kaji ya aka yi wata ta cinye asirin ya aka yi wata cinye shi shi an bayi shi ne kawai na arziki ne shi hadin zai wa arziki kuma an ce ban abin da ke taɓa shi duk duniya kuma a ɗakin kayayyaki da suka cinye a shi shi wannan shi wannan ɗibga huma ne wai wuta ta tashi a ɗakin shi da wani asiri wanda aka bashi aka ce asirin na arziki ne kuma wuta ba ta cin asirin to an bashi asirin bai arziki ba kuma wuta ta tashi ta sanye abu to aike tun tun ma da baka yi arzikin ma sai ka gane ƙarya ne a gane ko tun kana cikin tsiyan ma tun wuta ma ta sanye ma ai bai kamata mai zama da an mamaki ba tun da bai amfani na farko ba Allah ya kare mu na me na gaba الحادية عشرة نقوم شاء ديا الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له الدعاء كان cewa duk wanda ya rata la ya kada Allah ya biya masa muradinsa wa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu la wanda kuma ya rataya wada'a ita ma nau'i ce ta laya da muka faɗi ta kan mun baka kada Allah ya kare sa daga wannan ai la taraka Allahu lahu kada Allah ya bar masa wannan abin da yake da yake roƙon Allah ya kare shi daga gare sa babu ma jaa fi ruqa wa tama'im babin da yazo game da bayanin ar-ruqa ar-ruqa mun yi bayani akan cewa shine dukkanin abin da za a karanta dan neman lahiya ko dan neman kariya shine ake cewa ar-ruqya kullu ma yuqra'u lil maridi ko kuma yuqra'u talaban lidaf'i sharrin ma yusamma ruqa to sai dai kala biyu ce akwai almashru'a akwai almahruma wadda ta halatta da wadda ta haramta wadda ta halatta ita ce wadda abinda aka gayi a ciki babu shirka a ciki wadda ta haramta ita kuma duk wadda aka ga aka gayi abinda bai halatta ba ce ko misali irin tsohin nan da suke yawo suna suna maka addu'o'i wai har addu'a shiga ban daki ake ciki koya mutum kuma da hausa kuma in kaji mangunan ga sunan wasu abubuwa ne ake hudi ga sunan ga sunan dai ana gane da ke ko? a shi ne duka wannan ya suna shiga a cikin ruka ko yan gori da abin da suke hudi duka suna hudin wasu munguna wanda ba ka gane musu wata ma'im da kuma layu في الصحيح أن أبي بشير, أن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره ya kasance tare da manzon Allah a wani sashen balaguransa fa arsala rasulan sai ya tura dan aike Allah ya bakayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin ya tura dan aike kai yace ka shiga ka shiga garin nan kada ka bar wani wuya na raƙumi da yake da qilada shine sarka min watarin ta watar ana gane da kyau ko ita ma wata sarka ce da suke sama raƙun manan saboda kare su daga baki auƙila da tun ko kuma dai wata sarka dai wadda ba ita ba wadda dai aka yi don saboda dai wani abu na kariya illa kuti atfaci an katse ta wannan ishara ce akan cewa wannan shi ma menene shi ma shirka ne wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ar-ruqa wat tama'ima lallai ruqiyya wattama'ima da layu wattiwalata da attiwala tiwala ita ma wata laya ce da suke yi dan dan hwarin jini ana gane da kyau ko hausa suna ce mata bita zaizai ana gane ko mutum yayi dan matar shi ta haukace da son shi ko budurwar shi da so shi ko abin da shine ake attiwala shirkun manzo Allah ya ce dukkanin su menene shirka ne kun ga hatta ruqiya ma ammi ansa sai dai ana nufin ruƙuyar da a cikinta akwai ne a cikinta akwai shirka shi yasa ko yanzu malaman nan masu ruƙuyya akwai wanda ruƙuyyar su abin dubawa ce ana gane da ke ko akwai wanda suna sa kalmomi na shirkoki a ciki rawahu ahmad wa abu dawud at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi 'an al-ayn mala yace at-tama'im layu wani abu ne da ake ratayawa ga yara anil aini dan ta kare su daga kambun baka ko kuma gubar ido lakin idza kana al mu'allaqu min al qur'an to ga ga maganan sai dai idan ya kasance abinda aka rataya na laya daga al qur'ani ne ma'ana al qur'ani ne aka yi layar da shi farakhasa fihi ba'd as salafi to wasu daga cikin malumai magabata sun yi sauki suna ganin halaccin yin haka wa ba'dhum lam yurakhis fihi amma wasunsu ba su yi sauƙi ba ba su halatta ba wa ya ta'aluhu min almanhiyya anhu suna sanya sa daga cikin wanda aka hana minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu daga cikin su akwai ibn mas'ud Allah ya yarda da shi zamu ƙara wani tattauna wannan mas'alar a gaba warruqa malam yace ita kuma ruqiyya hiya allati tusamma al-azaim ita ake cewa al-azaim wa khassa minha ad-dalilu kuma akwai dalilin da ya keɓance ta ana ganin akwai dalilin da ya keɓance wata daga ciki faƙad rakhasa fihi wa khassa minha dalilu ma khala min shirki dalili ya keɓance wadda babu shirka a cikin ta ma'ana ruqiyar da babu shirka a ciki faqad rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin a cikin irin wannan manzon Allah yayi sauki idan ya kasance min al'ayn dalilin irin dalilin gubar ido ce walhuma da kuma dahi wattiwala ita kuma tiwala huwa shay'un yasna'unahu shine wani abu da mutane suke yi yazumuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wanda suke ikirarin cewa yana sa mace mijinta ya sota warrajula ila imra'atihi haka shi ma yana sa namiji matar shi ta so shi mace ta so shi kidan dai shine bi ta zaizakin wa an abdullahi bin ukaymin marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu ya dogara da shi to za a wakilta sa zuwa gare sa wannan abin da ka rataya ka dogara da shi to ya baka kariya ana gane da kyau ko idan kuka lura nan bi ta zaizai na aina eh to wannan baya shiga ciki amma in mutum ya dogara da ita dogara ta gaba ɗai to wannan kuma ya zamanto shirka ana gane da ke ku mutum ne sai bindiga ya aji ku in hita ma zai yi yake in bai huta da bindigar nan ba akwai matsala ana gane da ke ku to irin wannan muka ce in dai mutum bai rata ya zuciyarsa gaba ɗaya akan bindigan ba gane ki kawai bindigan nan ita ce me ita ce kariyarsa in ba ita ba komai to wannan lokacin shine shirka amma in ka rike ta a matsayin sababi ne ana gane da ke ku to a wannan lokacin kuma babu lahi a ciki domin Allah ya umarce mu da rikon sababi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace wa rawa al-imam ahmad an ruwayfi qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mini ya ruwayfi ya kai ruwayfi la'alla al-hayata satatulu bik mai yiwa zaka yi tsawon rai fa'akbirin nasa to ka ba mutane labari annama na aka da lihiyatahu a kan cewa dukkanin wanda ya rika kulle geminsa ma'ana ya rika yi ma geminsa kitso auta kalla da wataran ko kuma ya rata ya laya awistan jabira ji'in ko kuma ya yi tsarki da raji'a raji'i dabba shine kashin wata dabba aw azmin ko kuma wani kashi fa inna muhammadan to lalle muhammad bari'un minhu ya barranta da shi ana gane da kyau ku abuwa guda nawa aka zano kitse geme ko yi geme kitso da rata ya laya da kuma tsarki da kashin dabbobi ko me ko kashinsu abuwa guda uku kenan in an raba wa'inda su ya kasance guda hudu kenan kitse gene baya halatta bayan wannan kuma tsarki da kashin dabbobi irata ila shi asali shi ma ne babin nama dalilin shi ne aka wannan hadisi shi kuma yin tsarki da kashin dabbobi ko kashinsu duka baya halatta abinda ake da ka yi tsarki da su shine ka yi kashi sai ka karce da kashi ko kuma ka yi hutsari sai ka ɗauko kashin dabbobi ka goge da shi wannan duka an hana kuma hikimar hanawan shi ne domin abincin aljannu ne aini ke cewa in baka ma yi don allah ba to ka yi don tsoro ko ka ji kana shirin ka lalabo kashi ashe shi kuma da ya ga nama kana ɗaukowa yana kallo za ka goge abin da ina ji sai maka shahi mulera kusan shahin mulera shi ne kanada ba ka ji babu komi an shayi al'aurar taka to yi maka wannan to kun gani akwai matsala kenan to mazu Allah ya hana wannan domin kashin abincin mutanen ɓoye ne ko kuke ganin mu ba muke ganin ku ba wa an sa'id ibn jubairin qala daga sa'id ibn jubair yace man kafa a tamimatan min insanin kana ka adali rakaba duk wanda ya katse wata laya daga wuyan wani mutum ya katse ta don ya raba shi da ita to kamar ya yantar da wani mutum ne ladarsa kamar ladar wanda ya yantar da wani mutum domin ya yantar da shi daga me daga shirka ya yantar da shi daga shirka wannan shi ne kenan wanda yake nuna girman al'amari na laya da hatsarinsa walahu an ibrahim qala kanu yakrahuna tama'ima kullaha daga ibrahim yace magabata sun kasance musamman kuma ɗaliban abdul ibn mas'ud sun kasance yakrahuna tama'ima kullaha laya kowace iri suna kyamarta min alqur'ani wa ghayr alqur'ani kasance laya ta alkur'ani ce ko ba ta alkur'ani ba dukkaninsa suna kyamarsa kuma suna haramta sa fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsirur ruqa mun samu fassarar abinda ake ce ma ar-ruqa ruqiyya wa tama'im da kuma laya asaniya na biyu tafsirut tiwala mun samu fassarar at-tiwala abinda ake ce ma at-tiwala mun ganshi a can gaba ko na menene at-tiwala bi ta zaizai bicece bi ta zaizai ka huta ana ga haɗe ko wannan shi ne kenan asalisa na uku an na hadhihi salasa kullaha min ash-shirki min ghayri al-istisna kasancewar wannan abubuwan da aka zano guda uku ana gane da kyau ko dukkanin su suna daga cikin shirka ba wani wannan hadisi da muka na karshe ba ana nuhin arruka da atiwala da mi da atama'il kasancewarsu dukkaninsu daga cikin shirka ne min gairil istisna ba tare da wani togaciya ba arabi'a na hudu annar ruku annar ruqyata bil kalamil haqqi min al ayn wal huma kasancewar ruqiyya ta magana wadda take ta gaskiya dalilin gubar ido wal huma ko kuma dahi laisa min dalika baya daga cikin wannan ma'ana duk ruqiyyar da za a yi ya kasance abinda za a faɗi gaskiya ne ayar alkur'ani ce addu'i da manzon Allah ya karanta to wannan ita babu lahi alkhamisa na biyar annat tamimata idza kanat min alqur'ani kasancewar laya idan ta kasance daga alqur'ani take faqad ikhtalafa alulama'u to malamai sun yi sabani hal hiya min zalika hal tana daga cikin layar da aka haramta amla ko kuma ba ta daga ciki ana gane da kyau ko amma magana mafi inganci shine laya da ta alkur'ani da wadda ba ta alkur'ani ba duka ba ta halatta domin alkur'ani maganar Allah ce maganar Allah ko ita ce magana wadda ta yi kowace tsarki wadda ake karewa daga dukkanin najasa da kazanta kana latai kana rataye da laya wadda ta kumshi karatun wadda ta kumshi alkur'ani zaka shiga ban daki kana da tabbacin duk in zaka shiga ban daki sai ka hudda ta ko a hudda wata wata ba a hudda ba ko wannan shine kenan haka kuma za ka zo kana kwance kana cikin kwana kana ta hudu kazanta kuma layar tana ne tana tare da kai kenan ko ba wannan ba kuma za ka iya misali wasu 'yan daba su kama ka ko makiya addini su kama ka wannan layar za su iya su hudda ta su yi wulakantar da ita wanda ya tabbata a hadisi na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yusafara bil qur'ani ila ardil adu manzo Allah ya hana ayi balaguro da alkur'ani a kasar makiya don tsoron kada su wulakanta me alkur'ani wannan shine kenan akwai layar da ake ma hutsari akwai layar da ake jewa cikin bandaki da abin da ya kama da haka kenan da wannan layoyin ko to ka gani konewa shi ba lahi bane dama ya shi alishi irin wannan irin irin wannan kaman takardun da suke dauke da ayoyin alkur'ani kone su ake shi wannan ba lahi bane kone su kone su ake lokacin da Usman ya rubuta masahif wanda ake cewa al-mushaf al-Uthmani wanda shi yanzu ake amfani da shi sai ya ce to duk wanda yake da wani littafin shi wani qur'anin shi wanda shi ya rubuta da hannun shi to a tattaro su duka za a kone su dan saboda ya zamanto ana da guda tabbatacce wanda kowa an san irin shi ne ke wajen shi ana gane da kyau ko to da aka tattaro su duka kone su akai wannan kenan dalili ne akan konewa ake na a takaice dai uwa masu girma abin da alkhairi shine mutum ya lisanci laya ko da ta alkur'ani ce ita wadda ba ta alkur'ani ba ita wannan kata'an ne la mira'a babu tantama akan cewa ita haramun ce shirka ce to ta alkur'ani ita ce aka samu wasu daga cikin magabata ko shi amma muka ce magana mafi inganci shine rashin halaccinta domin ba a rawaito sahabbai suna laya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba abinda manzon Allah yake shine mai ma mutum addu'a ya tuha mishi ko ya tuha mishi a ruwa ya sha wannan shine ya tabbata wallahu ta'ala a'lam kenan kiyasi akan laya kenan hatta mun duwa ko dan kan manta hatta mun duwa ita ma tana me mun duwa ita ma tana a ciki na'am na mun duwa kamar wadda take da aka yi mata rubutun aka yi mata rubutun alkur'ani kamar irin mun duwan nan da ake ma ayatul kursi gane ko yau duka suna ciki ko zobe akwai zobe yana ɗauka kuma ayatul kursi a akwai la'i wanda su lalaye da ciki wannan shi ma la'ilaha illallah shi ma suna Allah ne aya ce ta alkur'ani la'ilaha illallah to shi ma wannan gaskiya ba a wani ma wani ya kira na akan wannan tambaya to su wannan gaskiya suna daga cikin abubuwan da abin da ya alkhairi shi ma nisantar domin duk abin da zai iya jayo wulakanci ga ga ayar Allah madaukakin sarki abin da ya alkhairi nisantar ta yanzu wannan da ka zo ka kafa a daki wani yaro yana iya zo ɗauko takalmi ya tami ya ta bugu ya ta shefawa kuma malamai suke cewa shi alkur'ani Allah ya ce an sabko shi ne don saboda mai a karanta shi walakad ya sannar ƙor'ana da zikiri ba halmin muddakir kitabun an zalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru a yati ba a ce ba liyallakahu ga ginoni ba don su lakaha ga gina aka ce ba na duka wannan yana shayo a muke suna muke suna ga a takaice dai abinda ya alkhairi ne santar wannan shi me yake da suna ka nuna kai mutumin kirki ne aikin ka zai nunawa ba yi wannan abubuwan da za ka ta lallakawa ba ana gane da kyau ko wannan shi ne amma idan mutum yi da niyya mai kyau kuma yana kokarin ba abun kariya za a iya cewa babu laifi akan haka kuma ba zai ɗauki wannan ba a matsayin shi ke nuna shi mutumin kirki ne domin akwai wanda zai raka dan riya dan ya nuna su mutanen Allah ne ana ga to kaga in mutun ya wannan wannan kuma shirka wannan riya kuma ta shiga kariya a cikin gida kariya a cikin gida manzon Allah yace iqra'ul baqara ku karanta suratul baqara fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara ku karanta bakara qur'ani yana shedan yana shedanu suna nisantar gidan da ake karatun suratul bakara ana gane da ke ku wannan shi abin da ya alkhairi shine mai yake da suna ka tsaya akan abubuwan da suka zo daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya alkhairi wannan shi ya alkhairi to na Mm. in kuka ga laya ku mata hutsari sai asirin ya kare to kaga kuma matsalan nan kuma akwai wanda suke layar da me da alkur'ani a ciki kina irin wannan kuma har a bude a gani in an bude an gani in ma hutsari in kashi ma zaka yi mata kai mata kashi amma in kuma kaga karatun abin ga alkur'ani ne kun sa akwai alkur'ani akwai larabci akwai da larabci ne kawai za a rubutawa to wannan in larabcin ne kuma sai ka je babu sunan Allah a cikin larabcin yawwa akwai wanda sunan aljanu ne kawai za su ya zaka tsaka ya ido to in wani ne ka zazzaka mata hutsari ka zazzaka mata kashi amma kuma in akwai sunan Allah a ciki to wannan a kone shi a kone ka ai hutsari kai tsaye kenan idan ne wannan magana akwai ta dan ni ma irin wannan kwanaki ya taba faruwa da ni aka ce mai haka nan amma sai da muka bude muka gani babu komi sai muka sa ta salanga ana gane da ke ko wannan shine kenan na to akwai wata tambaya tun da mu idanye sosai a yi sai a yi tambayi ya sosai mu sai mu tsaya bakin nan yau na so mu yi karatu mai yawa a asabiya mu ida wannan tun da ɗa uku ne suke sura ko asabiya ne ko asadisa na shidda an na ta'aliƙar autari ala dawa bi anil ainihin dalika kasancewar rataya al'autar wayannan abubuwan da muka gani da ake rataya ma dabbobi alal dawabi ga dabbobi anil aini dan kare su daga gubar ido min dalika yana daga cikin wannan kun san gubar ido ai ko a gubar ido shine mutumin da in ya ga abu da ya birge sa ya yabe su to sai ya lalace shine ake cewa gubar ido yana kama dabbobi gubar ido kambun baka dukkanin su guda ne dukkanin su tunda sai ya gani ne sannan ayi baka eh yayi magana na eh akwai shi wanda ko bai magana ba da ya birge su shikenan ko bai magana sai abin ya lalace ba mutane kawai yake ma'ila ba hatta dabbobi ka ji tsoron bakin ɗan adam aka ce baki mai yanka wuya abinda baki ya ɗaure hannuwa ba za su iya kwance ta ba ana gane da kyau ku akwai lokacin magabata wani bawan allah ne yake da dawakai dokuna zam'i na dokuna ta sai yanya mai sai adaka fassara musu dawakai to yana da makwabci shi kuma wanda yake masa hasada akan wannan ni'imar da Allah ya masa dokuna ke gare shi masu yawa yana ta kullun ya zai yaga bayan wannan abin kake wannan dokunan to wataran to dama a garin akwai wani mutum da ya shahara da gubar ido duk abin da ya gani ya yabi shi to lalacewa yake sai ya tayi kira wannan mutumin ya zo da shi a garken wannan dawakan na makwabcinsa ya ce wa na zo ka ga wani abin al'ajabi ya ce to ya aka yi ya ce kaga daga wannan wurin har zuwa wancan wurin can ƙarshen waccan gonar da kake gani daga doki na farko har na ƙarshe gaba ɗayansu na makwabcina ne wane sai ce wai wai wai wai wai wane ka amma kana da ƙarhin idanu ni haɓar ganin ƙarshensu ka amma Allah ya maka idanu masu gani da kyau yana faɗin wannan sai ya makamci wanda shi ake ce ma ƙaiƙai Kuta ku ji bayanin. Kuta ku ji bayanin. Yanzu shi yanzu shi mutunan da da ya yaba wannan dokunan. Yawa. Da dokunan sun za su lalace ku? To shi yanzu ba dokunan suka bashi mamaki ba. Ganin shi na yanda yake iya ganin farkon su har karshen su. Yana yaba wannan ganin nashi sai ya makamce. wannan shi ne kaikai ko baka bashe ki ana gane da ke ko sun shi shi ku ba yanzu ne gane misalin wannan shi da kenan Allah ya sauke wannan shi ke nuna muna wannan na kashi ne misalin tasiri na na kambun baka amma kuma a ciki akwai darasi na hasada hasada ko da yaushe ga mai ita shi take ci na na bakwai alwa'idu shadidu alaman allaka watara alwa'idu shadid shine alkawali na azaba mai tsanani ga wanda ya rataya alwatar shine wannan layun da ake sama dabbobi asamina na takwas fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insani falala da ladar da ke ga wanda ya katse wata laya daga wani mutum التاسعة نترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من من الاختلاف كسنشور مغانر النبي إبراهيم عليه السلام باتا سابعي با النبي إبراهيم با مغانر مغاني تكرشي تونم وله أن إبراهيم قال مغانر سا لا يخالف ما تقدم من الاختلاف باتا سابع ما أبن دي غباتا نساباني دا أكتي أنسامو لأن مراده ashabu abdullahi bin masud domin abin da yake nuni da yake da yake sun kasance suna ganin kowace irin laya haramun ce yana nuhin sahabbai mutanen abdullahi bin masud ba yana nuhin gaba ɗayan magabata ba da sahabbai wannan shine kenan a takaice wannan shine darasin mu na yau in akwai mai tambaya kenan sai mu amsa kenan na alaikum salam
yana gaisawa da mutane yana musaba da su yana wasu hannu shi daga cikin mutane sai ga wani ne laya kuma hannu na sai su ta sai ke ba shi hannu sai ya hita wannan abu me ita ce wannan eh lalle wannan hadisin na san shi amma yanzu ban da tabbacin ingancinsa amma na taɓa ma istishadi shi akan wata muhadara da muka yi ban da tabbacin ingancinsa ana gane da kyau ko wannan shi da kenan banda tabbacin inganci sa mutane da su suna mubaya za su musulunta kowa na bada in zaka mubaya a sai ka aza hannunka a kan hannun manzon Allah sallallahu alaihi cewa ka miƙa wuya ga Allah kuma ka yarda shi manzon Allah ne zaka yi biyayya akan abin da da sauransu to kowa na miƙa wani yazo sai manzon Allah ya jaye hannunsa ya ce ba zan yi maka mubaya ba da wannan a tare da kai ma'ana laya sai ya cire layar sannan manzo Allah ya masa mubaya wannan hadisin tabbas akwai shi amma banda banda tabbacin ingancin sa a yanzu insha Allah
idan misali da hadisin zai inganta aske muna ne ko gobe sha da shi yayin da mu za mu gaisawa in suwa zai rubuta muka ga wani da shi ko kira shi hannu a ba dai bane shi wannan ai ba ma gaisuwa bace asali mu baya a ce ma shiga musulunci ne zai ana gan kuma wannan kamar a nuna masa daga cikin sharaɗin shiga musulunci shine dukkanin wata shirka sai ka ne sai ka rabu da ita kina wannan bai hana wani mutum don kaga shi da laya ka gaisa da shi wannan baya daga cikin hikima ta da'awa don yin aka ce dun mai rataye da laya ba za ka gaisa da shi ba to ai wannan ma shi zai kara masa girman kai na ita abin da yake amma cikin hikima ma ka cikin hikima ka nuna masa da ai abin da yake ba kuskure ne zaka ga zai yi saurin karba zai yi saurin karba akan nuna ma mutum tsanani da kuma wariya wannan shi ne kenan wallahu ta'ala na wa alaikum assalam
na
sa na wani ma yana yi sa na wani ma yana yi sosai kawai irin kira ga da ake ɗauko wasa bin mazu Allah ce ikra'u ku karanta a cikin gidan ba kai kaɗai bai a cikin gidan ku to kai kaɗai in ka karanta zai amfani sauran mutane haka shi ma wannan da kasa kira'an shi ya karanta shi ma zai ne shi ma zai wadatar tunda ai asali ba wai mai karatun ba karatun ne ake so kenan indai ana jin karatun kenan za a sa kira'a cikin gida duka wannan zai taimaka a wajen kurar aljannu yanzu misali mutum ne wanda aljannu suka kama shi yana mishi ruqiyya aljannu suna huta ko ba su huta to shi ya karanta qur'anin ko wani ya karanta kenan kun gani wani ya karanta amma shi ya samu me shi ya samu lahiya ya samu biyan bukata haka shi ma kenan ka sa radio a cikin gidanka wannan zai iya taimakawa zai iya taimaka sosai wallahu ta'ala alim na'am sosai yawwa yawwa kaman kaman misali ne ka ka wata wata waka ta hitsara ka sa kaga ai ba kai ke waka ba ko amma kuma kana samun kamasho kana samun rabo a ciki wannan shine kenan wa bididdiha tu'rafu al-ashiya na'am alaikum assalam to gaskiya in ka san zai jawo matsalar da Allah ɗaya san girmanta abinda ya alkhairi kuma sai ka koma ba domin a ba kwatantawa ba ai mai maza Allah ce marar aminku munkaran falyugayyarhu ka san irin su shafkin nan ba a ma'aikata za wasu ko yauwa sai a koma ga mataki na uku in ka ga abin kyama ka hana da hannunka ba ka iya hana da hannu ba ka yi wa'azi to wa'azin ma kana kana ganin sai a hankali irin su shafkin nan ne masu masu gashin baki ana gane da ke ko to sai ka koma mataki na nawa na uku ka ji haushi a cikin zuciyarka kenan in kasan zai ja maka matsala ko ya ja ma wasu abokanka misali in kai kadai ne in kai ka yarda za ka iya sadaukar da aikinka don saboda wannan ba layi amma ban ci ba runwa ta haɗo mini ban ci kasuwa ba runwa ta haɗo mini ana gaya da kyau ko a wannan lokacin kuma sai kai kokari ka kiyaye wannan shi zaman to alkhairi na'am na'am eh bai kai kasa ba na'am tambayar shi tana da muhimmanci sai dai akan menene akan sallah ne yana da kyau a bashi amsa akan ta yace an ce wai in ka zo ka isko liman ya dago daga ruku'i in dai har bai ji zuwa sujada ba kana iya kai ruku'i ka dago kamin ya je ne kamin ya ji sujada wannan ba gaskiya bane ana gane da kyau ko matukar dai liman ya dago daga ruku'i to in ka zo kai ma haka za ka isko shi kai wanzu Allah su masu yake ina ma ju'ila al'imamu liyutan mabihi fala takhtalifu alaihi idan a taitun musalatan fa'atuha wa alaikun bisakina ta walwikar ba ma adiraktun fasallu wa mafatakun fa'atinmu yadda ka isko liman yana yi haka za ka yi yanzu da ka shigo ya ka isko liman tsaye yake ko bai je sujada ba to kai ma tsaye za ka yi kenan sujadan nan kawai ka samu ba za ka ce ba ka yi ruku'i ka yi ratarafe ko tun da dan boko ne ba a ratarafa shi eh tana da amfani sosai haka sosai sosai ko da a ce kana kana Allahu akbar kana tahiya ka kama gwiwarka liman ya dago ko da lokacin da kai Allahu akbar kinnan liman yana cikin ruku'i in dai kamin ka aje gwiwarka liman ya dago ko da bai da miƙewa tsaye ba baka da wannan ana gane da kyau ko kuma akwai bambanci tsakanin Allahu akbar da dagowa daga ruku'i domin shi dagowa daga ruku'i shi wajibi rukuni ne shi kuma Allahu akbar baya daga cikin rukuni dan haka dan kaji dan kace ai baka ji ce Allahu akbar ba kenan kana aika duka a'a dagowar ita ce ake lura da ita ba mi ba ba ba Allahu akbar kin ba sahabbai suka ce idan manzo Allah yana tsaye zai tai sujada yana cewa Allahu akbar kamin yi sujada in yace Allahu akbar ba sa tahiyya su yi sujada sai sun ga ya hwadi yayi mi ya shi sai sai ya nuna kenan aikin ake kallo ba mi ba ba kabbara ba ana gane da kyau ko kun babban kuskure mutane da suna kuskure sai kaga mutun ya zo ya isko liman na ruku'i kai tsaye sai Allahu akbar ya mi ya shiga ruku'i bai kabbara ta farko ba kabbarar harama sharadin ta ayi ta da tsaye ana so a daga hannu amma in wannan bai samu ba da ya kasance dai ka tabbata kabbara ta farko da mai kai ta daga tsaye amma akwai wanda sai ya duka sannan zai kabbar kuma kabbara biyu ke akan ka kai ta tsaye kuma kai me kai ta ruku'i to wannan ita babu lahi domin ta farkon ita ce ruku'i ita ce dole in aka rasa ta farkon an rasa sallah ma gaba daya ina da kyau kada a je a wajen bai darki ba a tono rama ana gane da kyau ko ina a rika kula da wannan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله